السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم يومنا شاكرة لكم sha tara ko ashirin da nan watan musulunci ashirin da hudu muna ashirin da hudu ga watan jimada da guda hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya watan albashi muna sha tara ga watan ɗaya dubu biyu da ashirin yi wa iya manta shi ko eh Allah ya kaddara mana zama da ci gaba da karanta littafin sifatu sala da albani ko sifatu salati nabi sallallahu alaihi wa sallam min at-tasbih ila taslim ta'allaka taraha ko mutum babban malamin Sheikh Muhammad Al-Din Al-Albani rahimahullah ta'ala yau za mu tashi kan darasi ne na goma sha hudu a darasin da ya gabata mun yi bayani ne akan dauke karatu ga wanda yake bin liman a inda liman ke bayyana karatun shi da inda karatun liman ya yi karatu a bayyane to an ɗauke wa mai bin liman karatu a bayan liman to gurin da liman zai koyi a raka'o'in biyun ƙarshe ko sallar da ake karatun ta gaba ɗaya a koyi ya matsayin karatun za a yi karatun ko an ɗauke karatun shi ne babin da imamu albani ya kulla muna wanda za mu tashi a yau da cewa wujubul qira'ati sirriya wajabcin karatu a inda limani ke koyi karatu Allah ya mana jagoranci imamu albani ya kawo hadisin da ibnu majah ya rawaito shi da isnadi ingantacce imamu albani yake cewa wa amma fi sirriya amma a sallar koyi فقد أقرهم على القراءة فيها ثم أن الله صلى الله عليه وسلم يا تبت على القراءة فيها أكن كراتو أتكنتا معنى سنة كراتو من ظن الله يسن سنة كراتو يا باس دامر تسجب على هذا الشيء أبدا شيء شرع إقراري دام هذه أكتبه بي وشي كلا أبوكو ko dai manzon Allah ya furta ko ya aikata ko yana gani bai yi hani ba shi ne abin da ake kira ikirari sai ce faqad aqarrahum ala alqira'ati biha fa qala jabir jabir dan abdullahi yake cewa kunna naqra'u fi dhuhri wal asr mun kasance muna karatu cikin sallah azhar da la'asar khalfal imami a bayan limami fi raka'atayn al-ulayayn cikin raka'o'i biyu farko bi fatihatul kitab wa surati muna karanta suratul fatiha da wata sura a bayanta cikin raka'o'i biyu farko kamar da yadda muka saba duk raka'a biyu farko akwai karatun fatiha da sura wa fil ukhrayaini a kuma biyun ƙarshe bi fatihatul kitabi muna karanta suratul fatiha kamar yadda muka saba kenan wannan an samo asali ne daga riwayar hijabir ibn abdullahi ya ce tabbas sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zahar da la'asar gaba ɗaya suna karanta fatiha da sura a biyun farko suna karanta sura a biyun ƙarshe kuma wannan aiki ya taho har zuwa zamanin da muke cikin shi a yanzu muna karatu a bayan limami a sallolin da yake karantawa a boye hadisin da muslim ya rawaito da abu awana su kuma sai mana albani ke cewa wa inna ma an karanta shiwisha alaihi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi inkari shine at-tashwish shine kawo masa rudani ko kutse a cikin karatun shi shine abinda manzon Allah ya hana wata kirwani zai ce to ai ga manzon Allah yayi hali akan karatu sai albani ya ce abin da ya hana a mai kutse a mai cakuɗan karatu shi ya hana wa zalika hina sallan zuhura wannan fa a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi wata sallah sai ta azhar bi ashabihi da sahabban shi faƙala sai yake cewa a bayan ya gama sallah an yi sallah an ƙare sai manzon Allah ya juyo bayan shi sai ce ayyukum qara'a sabbih isma rabbikal a'la cikin kowaye ya karanta sabbih isma rabbikal a'la faƙala rajulun sai wani mutum ya ce ana lam arid biha illa al-khayra ya ce manzon Allah ba abin da nake nufi da ita face alkhairi na zaɓi sabbi hikma rabbikal a'la allazi khalaqa fa sawwar na zaɓe ta ne dan nufin alkhairi shi yasa na karanta fa qala sai manzon Allah ya ce qad araf ni na san anna rajulan wani mutum khalajaniha ya mun jayayya a cikin ta ma'ana na karanta ya karanta ya jami na jashi ma'ana karatun sa ya shiga cikin nawa shine abin da Imam Al-Albani ya kira da at-tashwish shi kuma da Allah ya kira shi da sirrul al-khalij al-khalij shine ad-dakhl wan niza shine wannan ya ja wannan ya ja ko wannan ya shiga cikin wannan sai ce faqad arabtu na riga na sani anna rajulan lalle wani mutum khalajaniha ya mun kutse a cikin ta wallahu ta'ala to bi zan ka fita cikin wannan hadisi kenan yana gama sallah ya biyo ce waye karanta sabbih isma rabbikal a'la wani ya ce ni da manzon Allah ya ce ni da ma'ana ce wani ya mun kube a cikin ta wannan yana nufin kenan manzon Allah yana maraba da aikin a ci gaba da yi ko kuma yana jan hankali a daina yi na a daina ko kuma a sallah a zahar ko ba zahar bace dan haka kenan a daina karatu a sallar azhar na na maliku na zahu ko eh wancan mun wuce shi eh iya so ake ka daina karanta ko ka karanta a boye eh na na da an ga abin da yake da na haka hadisi ne da ne ko haka ta fahimta na da akwai wani mai ra'ayi ya yi sallah a zahar da sahabban shi ya ce waye ya karanta sabbi isma rabbika al'ala wani sahabi ya ce ni ne amma alkhairi ya sa na karanta sai manzon Allah ya ce ni na san an min shi a cikin karatu ma'ana wani ya kwatsa mun karatu na san wani ya kwatsa mun karatu yana ƙara hoɓɓasa kenan a ci gaba da karatu ko a daina karatu in na نعم اي نعم اي نعم اي gaskiya ne amma yadda ya kasance ana saukin mata a ƙasa wani ɓangare na ayoyi yana eh yadda wani lokaci kuma baya shi na manzan Allah ko kuma na wani ana a cikin karatun sallah a zahar eh kamar yadda shi annabi sallallahu alaihi kullum sallah wasallam baya mm abin da ya faru shi ne shi wannan lokacin sai ya kasance da yiwuwa ta iya sun sai ya karanta ayar da su suka karanta mm wanda shi ne a dalilin da yasa yace an yi masa jayayya da yiwuwa ko aya ɗaya ko aya biyu suka karanta kusa lokacin da za su wanda suka bayyana ana bayyana eh yanzu matsalar shi manzan Allah ne ya bayyana ko kuma shi wannan mamun din mamu ne ya bayyana a ni magana nake tambaya A'a, kowa ya bayyana manzo Allah ya bayyana ko sun bayyana ba shi ne ya yi sun gudu ya bayyana. Ba a ba ma mu ne bayyana.
yawwa na'am to a dalilin wannan hadisin malamai sun rabu cewa kwata-kwata karatu ne ba za a yi a bayan limami ba wani in ya karanta hadisin zai ji cewa manzon Allah ya ce waye ya karanta sabbi isma rabbikal ala ya ce ni ne yace me yasa ake mun cige cikin karatu wasu ya suka fahimci cewa manzon Allah hani yake har a boye kar ai karatu to saboda albani ya san akwai wannan ra'ayi shi yasa farkon karatu yace wa inna ma ankara tashwisha abinda manzon Allah ke inkari tashwishi a rikita mai karatu a mai hijir cikin karatu kamar da malam ya fara bayani shine in ka zo kana karatu a bayan man kada ka ɗaga murya ta yadda wasi wasin muryarka ko susu ɗin muryarka za ta iya zuwa kunnen imani za ga ko abu da ake karatu akwai wanda in ya tsaya kusa da kai za ka jiya dame ka in ya zo su ba na eh to za to za ka ji wannan subhanin da yake sai ka ji cewa to tsayawa za ka yi ka saurare shi ko kuma taka za ka yi saboda su su ɗin ta yi yawa haka in yaje tasbihi haka zai maka haka in yana karatun sura haka zai maka to dalilin wannan su su ɗin nasu ta yi yawa yasa har manzon Allah ya gane wace sura yake karantarwa kuma har ta batawa ko ta nemi ta rikita karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa yana zuwa ma bai tambaya ba waye yayi karatu kawai kai tsaye tayi waye karanta sabbi hisma rabbikal a'la kaga ma'ana su din har ta wuce sahu har ta zo inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sai yace manzon Allah ne amma alkhairi yake ne sai yace qad araftu anna rajulan khalajani na san wani ya shigo min da isa ma'ana na ji abin da ake karantawa kuma ta dauki hankali na shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya hanya dan haka abin da ake nufi shine ba wai kar ayi karatun ba kar a yi yadda muryar za ta samu ɗan uwanka ko kuma har ta kai ga limani shi ne abin da ake hani amma karatu a ɓoye kamar yadda muka wuce a hadisin baya akwai buƙatar shi shine kunna na qara'u fi dhuhri wal asri khalfa al imami fi rak'atay da kula yayi tana nan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hani a tashwish wa fi hadithin akhar wani hadisi na daban wanda yake tabbatar da cewa a yi karatun tashwishi aka hana sai manzo Allah a cikin hadisi Imam Bukhari yake cewa kanu yaqra'una khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna karatu ne a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa yajharuna bihi sai ta kai ga har wani ya bayyana karatun ya fito a iya ji fa kala sai manzon Allah ya ce khalaqtum alayya alqur'ana kun cakuɗa mun alqur'ani ni ina yi kuna yi saboda takun ta fito fili sai manzo Allah ya hani akan mukhalafa yayi hani akan me mukhalaja wada arabtu anna rasulan khalajani ha mukhalaja manzo Allah ya hana a shigan mai cikin karatu anan kuma khalaqtum alayya alquran mukhalafa na fi ya shiga cikin nasa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana yadda manzon Allah yake karatu shi kadai ya san me yake karantawa har sai idan ya bayyana aya ɗaya ko biyu za ku san me nake karantawa to irin wancan karatun za ku yi in kun tashi karatu a cikin sallah wallahu ta'ala ala wani hadisin da Imam Bukhari ya rawaito a cikin wani littafin shi da ake kiran shi af'alul ibad ko khalqu af'alul ibad banda sahihul bukhari banda al-adabul mufrad da muke karantawa na talata akwai littafin da Imam Bukhari yake da akwai ana kiran shi khalqu af'alil ibad shi kuma rikici ne aka yi tsakanin duniyar ahlus sunna da wajen su masu wata fahimta suke ganin cewa ayyukan da bayi suke aikatawa zaɓin su ne babu ruwan Allah a ciki mutane su suke kirkira ayyukan su su aikata Allah ne ma san zati ba sai sun yi suna ake kiransu 'yan ƙadariya ko dan adam yana da damar yayi abin da yake so saboda yayi abin da yake so ne mata Allah zai azabtar da shi Imam al-Bukhari sai ya tattaro hadisai wanda suke nuna cewa abin da muke aikatawa samarwa ce ta Allah Allah ne ya yarda wannan abin ya faru halitta ce ta Allah sai ya tattara irin waɗannan hadisan ya musu babika sai ya sa wa littafin suna kalbu a fa'alin ibad da haka za ka tambaye ka littafin Imam Bukhari akalla ka san guda uku kenan ko kana da sahihul bukhari kana da al-adabul mufrad kana da khalqu af'alil ibad to bukhari ya rawaito a cikin af'alil ibad yasa ce masa bi sanadin sahihi da isnadi ingantacce in ka dauke sahihul bukhari duk sauran littattafan imam al-bukhari hukuncin su iri ɗaya ne da sauran littattafan duniya a ciki zaka iya samun da'ifi zaka iya samun hasan zaka iya samun sahihi kamar da muke karanta al-adabul mufrad lokacin da hadisi ne da'ifi wani lokacin a ce hadisi ne sahihi ko a ce hadisi ne hasan sahihul bukhari ne kadai aka mai sharafi na musamman aka mai aiki na musamman shi yasa ya zama to littafi na musamman wa qala imam adam da Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace innal musalli yunaji rabbahu shi mai sallah yana tattaunawa ne da ubangiji shi yana gani ne da ubangiji shi mun wuce wani gun da muka wuce ganawar kamar a cikin suratul fatiha ko qasamtu salata baini wa baina abdi sai ce fal yanzur bima yunajihi to ɗayan ku ya duba da me zai yi munajati ga ubangiji shi in ka zo za ka yi sallah ka zaba da me za ku tattauna da ubangiji shi yasa hatta karatun sallah wani lokacin zaba aiki idan liman ya kabbarta sallah to yayi tunani me ya kamata ya munajaci da ubangijin shi ke yasa wani lokacin limami yana karatu ne daidai da halin da ake ciki wani lokacin yana karatu ne daidai da wa'azin da aka yi ai wa'azi an kare to sai ya muku karatu daidai da wannan wa'azin nashi wani lokacin a'a wata matsala ce ta faru ana neman ina warakar ta take in ya tashi karatun fatiha sai ya muku irin wannan wani lokacin bala'i ne ya afko muku sai a karanta ayoyin da suke kamar akwai maganin wannan bala'i a ciki wani lokacin halin kunci ka shiga sai ka karanta ayoyin da suke magana akan sassauci da neman sassauci eh kada Allah ɗora maka masifa da wata jarraba kuma ka tashi ka ɗauko ayoyin bala'i a wani kai Allah da shi kaga ai kamar baka yi fito ba kenan kana cikin jarrabawa kana cikin masifa rayuwa ta yi kunci kuma ka ɗauko ayoyin aradu da tsinuwa kana ta karanta kaga kamar ka ci a ƙara kenan bai isa ba yasa ce to ɗayan ku idan yana sallah tattaunawa yake da ubangiji shi ɗayan ku ya duba ya zaba da me zai tattauna da ubangiji shi bal yanzur bima yunajihi bihi da me zai tattauna da shi wala yajhar ba'dukum ala ba'din bil qur'ani haka kuma kada ɗayan ku ya bayyana wa ɗayan ku karatun shi na alqur'ani wala ya jihar ba'dukum kada ɗayan ku ya bayyana ala ba'din ga ɗan uwan shi bil qur'ani da abin da yake karantawa da haka mu biyu muna sallah a bayan liman kar in san me kake karantawa kai ma kar ka san me nake karantawa da haka kenan karatun iyaka motsin lebe shi ake da bukata da nutsuwar zuci zuciyarka ta san me take faɗi labbanka suke motsawa daidai da abin da zuciyarka take faɗa shi ne abin da ake da bukata wannan na hau bayan ka baya jin susu ɗinka baya jin karatun ka kai ma baka jin susu ɗinka baya ka jin karatun shi baya jin karatun ka haka ake bukata sallah ta kasance da haka wani hadisin abubuwa da ya zo da shi in za ka yi sallah ka san abin da za ka zaɓa ku tattauna da ubangijin ka kuma sannan ɗayan ku kare shigowa ɗaya da karatu a cikin sallah Allah ya sa mu dace yanzu wanda yake zazzabi idan ta zai yi sallah me ya kamata ya karanta alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizra alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra ko wata kila sai ya karanta ta sai ya kwantarwa da hankali shi da zazzabi ya kai da tsanani da zafi insha Allah sauki yana tahowa daga wajen Allah madaukakin sarki babu laifi kuma idan ya karanta fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra sai ya tsaya ya sake addu'a a daidai wannan wurin dan dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake tsaya ya addu'a a sallolin nafila nan da yake tsaya ya addu'a Allah ya sa mu dace haka nan wani hadisi da Imam Tirmidhi ya rawaito wal hakim shi ma hakim ya rawaito wannan hadisin bi sanadin sahihin da isnadi ingantacce wa kana yaqul manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a kwadin kula da hadisin baya har yanzu da albani ya kawo shi ne dan ya tabbatar maka ana karatu idan kana sallah tattaunawa kake da ubangiji ka zaɓi abin da za ka karanta in ka zaɓa kada ka bayyana wa ɗan uwanka abin da kake karanta to da aka ce kada ka bayyana wa ɗan uwanka abin da kake karanta ba ko ku bayyana wa juna abin da kuke karantawa kenan kuna tsaye ne lokaci wala yazhar ba'dukum ala ba'din bil qur'an kada sashin ku ya bayyana wa sashin abin da yake karantawa na alqur'ani to inda ba zan bayyana maka ba kenan an fi tunani tsaye muke guri ɗaya muna karatu lokaci ɗaya naka kar ya bayyana a gare ni nawa kar ya bayyana a gare ka wannan idan aka fi tsammani za a same shi a sallar jami'i shi yasa ya kawo shi kenan a karatun koyi tunda manzon Allah ce kowa ya zaba kuma kar wani ya bayyana wa wani wani har yanzu yana baka damar akwai karatu a bayan lima tare da cewa mun wuce kuma kar a yadda karatun zai fito har a sa wa limami da shi shi to sai yake ƙara wani abin da zai kwaɗaitar da kai kanka yi karatu a bayan lima manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatu wanda ya karanta harafi ɗaya cikin littafin Allah madaukakin sarki falahu bihi yana da akwai bihi da wannan harafin kwaya ɗaya hasanatu kyakkyawan aiki guda ɗaya wal hasanatu ita ko hasana kwaya ɗaya bi ashri amsaliha tana ɗauke ne da goma irinta ta kazan ka karanta harfi ɗaya kana da mai hasana hasana tana jan guda goma akwai hasanoni guda goma kenan sai ce la aqulu ban face ba alif lam mim harfu da alif da lam da mim farkon suratul baqara ko ali imran ko da masu buɗa da alif lam mim lam yace ban ce muku ba dukkanin wannan dunkulan harufan harfi ɗaya ne walakin sai dai alifun harfun alifun harafi ɗaya ne wa lamun harfun lamun harafi ne wa mimun harfun shi ma mimun harafi ne to sai ka zo bayan liman liman ya kafarta sallah Allahu akbar sai ɗauki suratul baqara sai da wajen rubi'i sanai ruku in za ka kyarwa ne kowane harafi ka kirga ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya nawa ne ladan da yake shi da yawa ko kuma kai kai gum a bayan liman baka ce ba komai ladan liman za a kwashe a baka ko ladan na gefen ka za a kwashe a baka kaga kenan lokacin da liman yayi shiru yana karatu kai ma kamata ya ka dauko na da kake karantawa to anan za a yi lissafin kai ma ladan da za a baka liman ya dauki sabbih isma rabbikal ala ya dauki hal ataka hadithul ghashi wata kin liman ya kare naka kai kuma ka ci aya 20 ko 30 da ya ruku ne ka tsaya ya kirga harafi nawa ce a ta liman harafi nawa ce a cikin ta don haka yawan harufan da ka faɗa yawan abin da za a kirga yawan abin da za a baka na ladan fiki amma idan a sallar bayyana shi ne aka ce to in ka saurara karatunsa shi ne na amma na koyi kowa jari zai zuba jarin liman daban jarin ka daban in ya fi ka zubawa ya fi ka ɗauka in ka fi zubawa ka fi ki ɗauka shi yasa imamu al-albani ya kawo wannan hadisin da haka in kana karatu a bayan liman to kai karatu wasu malaman ma suka ce to in aka ce kar ai karatu shi liman yayi huru yana karatu shi kadai kai kuma kai kai huru na farko dai bakka jin mai liman yake faɗa kuma bakka karatu kuma anya zuciya za a bata haka ba zai yi ba da haka da kai shiru kai gun alal akalla ne abin da zuciyarka ta gaba kawai yana neman ilimi ke karanta na kai wajen minti biyu wani wani irin akalla kake faɗa akan me neman yake karantawa to amma ka bai daga kama na ka karatun Allah sa ma doguwa sai kake Allah Allah baraka kare kalliman yayi ruku yanzu kana da abin da zai dauke hankali da yasa aka ce tun da abu ya ake karatun kadai shine zai shiga ka tafiya cewa sallah amma aka ce kai gum kar ka yi magana to lalle akalla da wasiwasi za a barka cikin sallah Allah ya sa mu dace ya ka mun ga magana akan karatu a bayan liman matsawar liman yana karatu a bayyane a bayyane karatun sa karatun sa matsawar liman yana karatu a ɓoye to karatun liman daban na ta daban abin da ba a so shi ne kada ka yi karatu yadda zai je ga kunnen wanda yake damanka ko hagunka ballantana ya tsallaka ya je har inda liman yake barantana a cakuɗa wa liman karatun shi don muka duk na ko kuma mutum ya yi karatu a bakin sa in haka a rufe karatun zuci to shi ma ba a buƙatar irin wannan karatun na wai akwai sama ba ta zuwa ba sa ji da haka na da haka in muka kalli jeren giyar karatun ko a tsarin da imam albani wa littafin yanzu aka duk mun wuce abubuwan da ya kamata a ce su suka zo a farkon sallah duk mun yi su yanzu har karatun fatiha in a bayyana ake liman zai faɗi alkaratunsa a bayyana za ka yi shuru in a ɓoye ke zai yi za ka yi to yanzu ya yi kayi a ɓoye ko ya yi a bayyana ya ƙare karatu in an ƙare karatun fatiha me yake zuwa a cikin sallah daga an ƙare karatun fatiha ya tura na akwai amin ko na amma amin a littafin a jeren giyar karatun sallah idan aka kare karatun fatiha ba sura ake jira kai tsaye ba akwai faɗin amin wannan a ɓoye ne ko a bayyane ne sai imam albani ya ce atta aminu faɗin amin wa jaharul imamu bihi da kuma bayyanawar liman da amin wani har a sallar ɓoye ke na haihuwar idan a sallar bayyane ne za a bayyana in a ɓoye ne kuma ba buƙatar ya bayyana ko yace sun magana sallallahu alaihi wa sallam sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan taha min qira'atil fatihati idan ya kare karatun fatiha qala amin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ce amin yajharu biha ko yajharu yana bayyanawa wa ya muddu biha sautahu kuma ya ja sautin shi da amitin wannan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake dole da muka saba ya sallah ghayr maghdubi alaihim wa la dallin amin yadharu biha yana bayyana ta a fili wa ya muddu biha sautahu kuma ya dama sautin shi zai ɗaga murya kuma zai ja kaushi yadda muka saba yi a cikin sallah don haka wannan sunna ce ta biyo mu tun iyaye da kakanni to tun annabi da sahabbai da tabi'ai har aka kawo zuwa ga malaman mu har ta zo ga iyayen mu da kakanni mu har ta zo zuwa gare mu za ta je ga ƴaƴan mu ko ta je ga ƴaƴan mu wannan suna ba ta taɓa yin cewa ba babu ran da aka ce an duniya ko gari ya waye babu amin har yanzu ba a yi wannan ranar ba ko eh kada Allah nuna mana nan da amin za ka kare za mu canza ma wani kari ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bayyana ta yana kuma daga sautin shi wa kana ya'muru al-muqtadina bit-ta'mini yana umartar masu bin liman sune al-muqtadina masu bi بالتأمين دفعين آمين وعيد تأمين الإيمان bayan duk da faɗin liman amin yana umartar masu kwaikwayo bin ta'amini da faɗin amin bu'ai da ta'aminin imam a bayan amin ta limani kenan sai liman ya ce amin ya ƙare sannan duka mamu za su ɗauka amin nan albani ta yi bu'aida a bayan ta aminin limani amin ta liman da haka idan liman ya yi karatun fatiha ya kare sai ya ce amin sannan masana ta ɗauka amin to wata ilin makaranta ne son sai mu fahimci albani yake yi ko dai yana nufin daga liman ya kare wala balin sai mu kwashi amin ko kuma sai liman ya yi amin sannan za mu ce amin sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idan qala al-imam idan limami yace غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين سيك فإن الملائكة تقول آمين ثم ملائكة سنة وآمين saboda cikin karatun fatiha da muka fassara za mu san da addu'a ce da yabo ga Allah madaukakin sarki ma'anar amin shine Allahumma aji ko Allahumma if'al Allah ka aikata abin da muka roƙa ko Allah ka amsa abin da muka roƙa kuma dama Allah da kanshi zai faɗa a rabin na bawa sai ce hada li abdi wa li abdi ma sa'al ka ce ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin sai ka ce amin Allah ya ce wannan na bawa na ne bawa na yana da abin da ya roƙa sai ka ce to Allah ka bani shine faɗin amin din kenan Allah ne da kansa ya alƙawari ka min kirari ka yabe ni ka girmama ni da ka jiro ayoyin da suka shafe ka sai Allah ya ce wannan naka ne kuma kana da abin da ka roƙa sai ka ce to Allah aikata mu shine ma'anar amin ko kuma Allah ka amsa ni tunda ka bani to ka amsa abin ya tabbata in zaman to ina ta farki madaidaici ba na ta farkin waɗanda nake fini-fini da su ko waɗanda suke san bace ba sa kan tafarki wanda zai kai zuwa gare ka sai ka ce to Allah ka aikata ka yi mu irin wannan abin da na roƙa wa innal imama yaqulu amin haka nan limami yana faɗin amin da haka da mala'iku da liman suna faɗin amin sai ma ka ce amin a wani hadisin ba mu samu ba a bayan su ne za ka ce amin shin ko an dai gaya mana cewa mala'iku da liman suna cewa amin kai ma ka ce amin ko hadisi na gaba ce wa fi lafzin a wani lafazin idan ammala al-imamu fa aminu idan liman yace amin kuma ku ce amin faman wafaqa ta'aminahu ta'amina al-mala'ika wanda amin din shi kai daidai da amin ta mala'iku ba faɗi da banda zai biyo baya ba ko wa fi lafzin akhara wani lafazin har wa yau idan qala ahadukum fi salati idan ɗayan ku ya faɗa a cikin sallah amin wal mala'ikatu fis sama'i mala'ikun da suke sama su ma suka ce amin fa wafaqa ihdahuma al akhara ɗayan sai ta yi daidai da ɗayar ta mutane ko taka sai ta yi daidai da ta mala'iku sai aka ce gofira da kuma ta kaddama min zambi za a gafarta mai duk abin da suka gabatu na zunuban shi to a nan wurin shi ne idan aka ce tsayawa za ka yi sai liman ya ce amin sannan ka faɗa to ɗaya ne zai dace da amin ɗin mala'ika ko dai liman ya dace ko kuma mamu ya dace ko tun da an ce sai amin liman ya ce amin ne za ku yi amin to dole kenan ko dai hilimin ya dace da mala'iku ko kuma kai ka dace da mala'iku kuma ga ana kwaɗaitarwa shi ne ku faɗi amin ɗin don takun ta dace da ta mala'iku duk wanda Allah ya taimake shi mala'ika ɗaya kuka ɗauka tare da shi kuka sauke tare da shi to tabbas kai ka fito da gafara a cikin sallah kaga har yanzu za ku shigo masallaci kenan ku yi sallah tare amma za ku fita da bambancin daraja da matsayi da shi ma masallaci wata kai Allah ya taimake ka amincin ka tayi daidai da ta mala'iku a raka a biyu ko a raka a ɗaya ko duka rakoyin guda ko wata ƙil kuma wannan Allah ya jarrabe ta duka bata yi daidai da su ba ya za a kenan ta ga kai kana da garantin fatiha shi kuma dai sai ya ci gaba da lalibai wata ƙil a cikin sallar yayi addu'a an gafarta mashi wata ƙil yayi alwala mai kyau yayi ikhlasi mai kyau ya zama masallaci da kyakkyawan niyya Allah ya karɓi wannan ya gafarta mashi wata ɗin da ya fita ne zai wani aiki Allah ya gafarta mashi wata ƙin aikin da ya na sallah yau ya cike wani gidi da ake so ya cike a mai gafara da haka sai a mai gafara dalilin wannan da haka dai ana shigowa sallah har yanzu mutane su fita da mabambantan darajoji a cikin wannan sallar tasu gwargwadon abin da kai da gwargwadon niyyarka da ikhlasi a cikin sallah shine abin da za a samu wallahu ta'ala to amma dai wata yin dalilin albani na cewa sai liman wa'ai da ta'aminin imam saboda manzon Allah ya ce anan ila ammana al-imamu fa aminu idan liman ya ce amin fa aminu to ku yi amin fa me ake ta alabarci ne na jawabu sharfi ina sharfin turki idza amana fa aminu to eh ban karɓa dai amma gaskiya aikin ka sananne ne na ba ku sababiya ba sababi ba ce ana ba kuma sharadi ba ce kamar da ba ne ba babban aikin fa rukun akwai guda nawa da alawa shi ne da fa'un da wawan da mai kuma ana aka fi ne da abu uku a larabci ana aka fi da wawun ana aka fi da fa'un ana aka fi da mai summa eh ana faɗa amma dai kai kokari dan bayan ni kai da farko ko eh ana aka fi da wawun ana aka da fa'ul ana aka da summa idan kai aka da wawul suka ce bacca da ma'ana yana nuna dai aikin kayi yayi amma ba a san wa ya fara yi a cikin ku ba banaitu manzilan wa kadhalika akhi na gina gida haka dan uwana ya gina dan ka ce ka gina sannan ka ambaci dan uwanka baya nufin ka riga shi ginawa ina aka ce kawai aka fi ne ja'a Umar wa Hamza Umar da Hamza sun zo wannan baya nufin Umar ne ya fara zuwa sannan Hamza dan wace ta zo na haka ita bata da ma'ana a cikin akasi kawai da ana nuna abu ya faru daga mutum biyu ko uku ko hudu ko biyar amma babu bambanci a tsakanin su idan aka sa fa to yana nufin akwai jeren giya amma marar tattara tsakanin su ja'a Umar wa Hamza Umar ya zo fa Hamza sannan Hamza Umar ya zo yana shigowa sai kuma Hamza ya zo a bayan shi ba tazara a tsakaninsu ja'a Umar fa Hamza ja'a Umar fa Uthman an tazara da take tsakaninsu ba ta da yawa shi yasa duk da kake karatu in ka ga an azafi da fatu ana nuna maka tazara da take tsakanin wannan aikin da wannan ba ta da yawa إنما جعل الإمام ليهتم به إذا كبر فكبروا إن يكبر فيكبر فأن فإن فعلني دفاع دنك أتى متزرع أتانا أيكنك لأجل من إذا كبر فكبروا وإذا رفع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده وقولوا ربنا ولك الحمد جدا في الله الله ينفعني فا فا فا فا دنك أتى متزرع أتانا أيكن لمن دناكم idan kuma nace za a Umar thumma Usman Umar ya zo can kuma sai ga Usman shi ne abin da yake nufi a cikin larabci don haka ana ababi da abubuwan da guda uku da wa da fa da kuma me da kuma thumma to ko ce da aikin ta wannan zai iya zama tuwa na far na biyu ba ne fara zuwa sannan na farkon ko tare suka zo ko he da wanda ya shigo shigo amma ba za su iya rabe tsakaninsu ba sai kai amfani da wawa idan da ita zara yar karama sai kai amfani da famu idan da ta zara mai tsawo sai kai amfani da summa Allah ya sa mu dace to imam da yasa imam azan a bayan can yace wa aida ta'minil imami saboda galiman ya na saboda liman ayi na Allah sallallahu alaihi wasallam sai shi da amana imamu fa amin idan liman yace amin to kuma ku ce amin to sai dai wannan fadin wata take nuna akwai tartibi aikin da ake aikatawa a duniya ya karɓi wannan tartibin ko bai karɓa ba kusan duk inda ake sallah da an ce ghairu maghdubi alaihim wala dallin gaba ɗaya ake ɗauka da liman da kowa a faɗi amin tare gaba ɗayan ta ko to wata irin fadin inda ba ta aikin da kenan dan gaba ɗaya ake faɗa wata irin dan ada ce da amin din lima mala'iku da liman da mamu watakil dan a dace ne da cewa ana cewa wannan zalin din amin da take zuwa wallahu ta'ala a'lam ban yi bincike mai zaman kanshi ba akan faɗin amin din shi yasa ba zan ƙara bayani sama da wannan ba Allah ya samu dace wani hadisi da Imam Muslim ya rawaito da Abu Awana shine yake cewa fi hadisin akhara fa qulu amin ku ce amin yujibka Allah Allah madaukakin sarki zai amsa maka idan liman ya ce zai mazubi alaihim wala dallin to kowa ya ce amin Allah madaukakin sarki zai amsa addu'ar da take cikin suratul fatiha da haka mutum ya dage kara ce amin babu shi wa kana yaqul haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ma hasadatkumul yahud ala shay'in ma hasadatkum ala salami wat ta'amin ma hasadatkumul yahud yahudawa ba su yi muku hasada akan komai ba ma hasadatkum ala salami wat ta'amin ga ma guda biyu misali mu kara wani darasin na larabci ko ma hasadatkum wata irin ma ce wannan na nafiya ce ko ma hasadatkum yahud yahuda ba su yi muku hasada akan komai ba ma hasadatkum ala salami wat ta'amin nan kuma wata irin ma ce na mausula ce a nan gurin ko me aikin ma mausula mala ya kokari ya bambance ma din guda biyu tunda in kace duka nafiya ce to ma'anar za ta canza ma hasadatkum yahud yahuda ba su yi muku hasada akan komai ba ma hasadatkum ala salami wa ta'ali ita ma in kace ma ce nafiya kenan ba su yi muku hasada akan sallama da amin ba amma ita zaman to suna sai ba nafiya ba ce ma hasadatkum yahudu ala shay'in ma hasadatkum ala salami wa ta'ali Yahuda ba su muku hassada a kan komai ba, irin yadda suke muku hassada a kan sallama da faɗin amin. Ba abin da yake bakanta ran bai Yahuda irin yadda kun haɗu da juna kun ce assalamu alaikum wa rahmatullah ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ko assalamu alaikum wa rahmatullah ko assalamu alaikum wannan Yahudu yana jin ciwon wannan abu. Babu wani alfarma a cikin addininsu. da an haɗa kawai ɗin hello hello ko hayi hayi shi kenan an gama ba wani abu da aiki dan ka ce hayi sai me ba abin da zai faru ko hello kawai shi kenan hello MTN ma sun canza ne kan hello hey hello ko na amma da ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah wanda ya ce maka wa alaikum salam za ku dace a cikin lada talatin talatin assalamu alaikum lada goma assalamu alaikum wa rahmatullah lada ashirin haka kawai ba wahala ba gumi ba bata lokaci lada talatin kuma ina mutu a assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum wata din daga nan kan mutu yanzu bakin kasuwa ya dawo da wanda ya sani da wanda bai sani ba zai rika sai musu assalamu alaikum assalamu alaikum wai dan Allah na dawo na samu Allah kada ya san abin da za a samu to amma abin mamaki yanzu da masu wayewar addinin da samari da tsarki da ‘yan izalar kwanan nan da ‘yan izalar ta da duk abin ya canja da babban abin da muke gane ‘yan izala ta da shi ne rawani na ustazar nan za a yi wannan rawanin a sashi baya eh to in ka ga wannan tabbas wannan ɗan izala ne kuma insha Allah za a gani da asuwaki kuma yana kokarin tsaye da gemu kuma da haka manzo assalamu alaikum assalamu alaikum to haka har in ka gani mutum muna yara har kana ake assalamu alaikum kana mai hannu ka san wani wani ne da daban a cikin al'umma yanzu kuma ga hamini yawa amma kuma sallamar ta bata muna haɗuwa mu duk a akara muka Allah ko ranka ya dade ko yalla bai ko malam ko ofisa ko duka sallamar ta bace to yana daga cikin abin da ya kamata mu yi farfadowa ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alƙawari shine duk wanda ya raya wata sunna da take ta mutu ko wani aiki da mutane suka kwanta a kan shi to in ka faɗakar da su suka motsa a kan shi to kana da ladan kayi aiki da sunnar kuma kana da ladan duk wanda ya kwaikwaye ka cikin faɗako da wannan sunna mu yi kokari cikin iyalanmu da ƴaƴanmu mu raya wannan aiki na sallama dan ka idan shi da ɗakin ka ko za mu gaisa da safe ka karanta da shi ma sallama assalamu alaikum kafin ya shigo in ya shigo assalamu alaikum ka ba shi hannu ku gaisa tun daga cikin gida kai ka samu albarka shi ya samu albarka Allah ya gafarta maka kai ya gafarta mashi amma ya ga mutum yana ji shi babban ne ya aka ɗansa in ya higo assalamu alaikum yana ɓata rai eh baranta ma ce ya meko hannu a gafarta masa shi yana ga kamar ya faɗi babba ne sai ka rasa ina faɗi wata ke ko da a kwanta kake ba za ku iya gasa to me zai ta faɗi abin da zai ta ka faɗi kana tsoron faɗa ka kwanta ko in ya meko hannu kuka gaisa shi kenan an wuce wannan guri din a cikin gaisawar in kun hada hannu akwai gafara Allah madaukakin sarki na gafarta ko ana kankare zunuban ku da kun hada kafin ku raba ta wasu zunubai sun zube a wannan jefa wanda kuka yi. to in son samu ya kamata a ce matarka kuna tashi da safa ku gai zunubi ya zube ƴaƴanka ku gaisa zunubi ya zube in ka fito titi ku fasa gaisa da ban'uwa ku gaisa da makwabcinka zunubi ya zube ku gaisa da ƴan unguwa zunubi ya zuba zai ga ka tashi a tsaftace ka wuni a tsaftace cikin izinin Allah madaukakin sarki kuma dan aikin da bai kai ya kawo ba su yahudawa sun san amfanin sallamar yasa suke mana hasada in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk ku je ku yi komai amma babban bacin ranki wannan sallama ne wa ta'min da fadin amin suna jin ciwo me yasa amin ta faɗo a al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu amin a cikin addinin yahudanci ko ba ta da albarka a cikin addinin yahudanci babu ita ko akwai نعم a coci ba masa ani wata amin ko eh na suka samu tasu amin din ko eh to daga cikin lalacewar shine yanzu ko rubutu yan boko suke sai ga ba sa rubuta amin ne amin din wannan irin ta kiristocin saboda shi yana ga kamar ita ce wayewa kamar ita ce boko yi tasan ta banza ce ta ta girki saboda haka mutum sai ya bar tasan sai ya koma ya irin ta yahudawa din amin washi bature ne amin duk abin da ya gabatar da ita ce ta larabawa ita ce wadda ake maka hasada akan nashi Allah ya samu dace yin na'am na'am eh harka ita aɗin da ya kamata zama to harka biyu ce madul badal ce a madul badal ko min din madul ardi da sukun ya zama to harka biyar ko harka shida amin ko ta zama to harka biyar ko ta zama to harka shida insha Allah mala'iku za a samu wanda suke biyar za a samu wanda suke shida insha Allah ta'ala eh duk abin da yake da zabi a wajen dan adam insha Allah akwai wannan zabin a wajen mala'iku wallahu ta'ala alam na'am eh ba su kyauta ba haka ya kamata a eh eh kaga yana yadda rabansa kenan ya kamata ya jira liman ya kare lifin kuma ya kamata ya madda wa ya muddu biha sauta yana zan sautin da rashi wallahu ta'ala amin din kuma za a ga akwai da suke dan harka shida ko amin a dan an kora ta da yawa sosai ko wata kilo da suke qira'a ta warshi suna kan badul badal wani lokacin ta zaman to harka shida din wata kilo ne haka suke ganin harka shida wanda yake kira'a ta hafsu da ana janta ne ba ta wuce harka biyu amin ita kuma ta kai harka biyar ko harka shida harka din ne motsa hannu haka ko jinki hannu ba da sauri ba ba da gaggawa ba duk madda da ake karanta ta karatu da Qur'ani haka ake karanta ba a yi da da sauri kuma ba a yi ajiyar da jinkiri amin eh in ka saba yau da gobe sai kana kirgawa ba kwakwalwa ka kawai za ta saita ma abu shi ke nan ka ci gaba da wucewa ko eh daɗin musulunci kenan in kana duk abin da ka saba akan ka to kwakwalwa ka tana maka saiti da wannan abin da ka zo gurin ka sani yana ci ko ce baiwa da Allah wa dan adam tunda ko makaho da in ya saba bukun wa kwakwalwa ka tana saita abu kawai da yayi wani adadin tafiya sai kinsa jikinsa zai gaya masa abubuwan da yake shan kwana kawai zai sha kwana kwakwalwarsa ce ta saita masa ta gama programming unguwannin da yake zuwa nan yana zuwa ya san akwai wani rami saboda kullum ya ce masa mai sandar mai sandar da yawa da kawai cicicin ya kauce ta wannan gurin kwakwalwar ta gama programming abu to in kai ma kai yana yi yau da gobe za a kwakwalwarka ta gama saita ba ka bukatar ka kirga za ka wuce ta gurin wallahu ta'ala ana kusan ina da mun kare magana akan amin sai kuma abin da za a karanta a bayan suratul fatiha idan an kare da haka ina ganin za mu kwana sai idan mun kai darasi na gaba abinda muka faɗa daidai Allah maɗaukakin sarki amfani mu da shi wanda yake akwai kuskure Allah nuna mana dan mu gyara mu yi aiki da abin da ya dace subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta na'am to amma ga wanda suka rubuto kuma ka ga musu ka'ida sun riga ka tunda mai tambaya a rubuce shi ne ake fara sauraro inda sauran lokaci sai mu saurare ka insha Allah kun babu kuma sai ka rubuto lokaci na gaba ko a karatun talata na'am wannan ga su yake cewa kamar haka assalamu alaikum Allah ya mai da malam gida lafiya amin malam dan Allah muna barar addu'ar ƴan uwanmu musulmai dan Allah malam a taimaka mana da addu'a Allah ya kawo mana mazaje na gari da mu da sauran al'ummar musulmai amin to ina ga bangaren sisters ko eh suna neman muslim brothers eh brothers in islam ba na eh babu laifi za ka bata a sa na wato matsala kuna da saurin karɓar tsafta ko eh kuna da saurin karɓar tsafta yanzu su ɗan uwa ne wata zaton su akwai mutanen kirki da yawa kuma haka muke sa da insha Allah ta'ala a yi addu'ar wata taka Allah zai karɓa wata ta ɗan uwanka Allah zai karɓa ku su dai suna da bukata a wajen ubangiji sun kuma meko ta a taya su wannan bukatar Allah ya biya musu da haka wadda ta rubuta da ƴan uwanta da suke tare da ita da ma ƴan uwanta masu riko da addini da suke gidajen iyayensu muna addu'a dukkanin su Allah ya ba su mazaje na gari Allah ya ba su mazan da za su zauna su raya addinin musulunci su raya sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zama to gidan da za a tabbata sunna Allah ka aure da su da mazaje na kwarai na na sai ka rubuto su sun rubuto ne don haka ta su muke kuma kuna so ka rubuto ta su sannan kuma shawara ta gaba har yanzu dai majalisin yadda ya yi magana a adabul mufrad adabul mufrad yana nan a cikin sifatus sala eh wacce take da buƙatar aure aure irin na sunna kuma da saurayi na sunna har yanzu mun ce babu laifi kofa a buɗe take a tattauna eh ni ina so insha Allah in an samu saurayi ahalus sunna mai tsoron Allah wanda yake so mara karancin buri gani a hada mu insha Allah za a hada ko muna fata amma da yawa za ka ga samari suna zuwa gurin addini suna zuwa su harkokin addini da komai in suka sa su ma waɗannan tsagirin suke tafiya gurin su tunanin su kamar waɗannan tsagirin su kaɗai ne masu kyau ba haka bane wallahi sai an gwada akan sannan kwarai ita wancan naka kowa ya gani ka kai da kowa ma duk za ku ce mata faran yin kowa ya sani amma ita wannan tasar mai hijabi ba wanda ya sani sai kai idan Allah ya kai ku gidansa saboda haka duka sai kin zaka adabar zuciyarka tana da akwai ko ba sai zaka da amma wancan da kai da dan amalan ki da dan uwa duk an san yadda take saboda haka in zaka aura kana da kishi ka aure da take zuwa da Islamiya ne sa ka zabi ne mutunci kuma ita ma ta ji tsoron Allah da gaskiya kuma matsalolin su ne aka ba kuma bikin ran da ake bikin kuma gaba ɗaya ka ajiye shi gaban Allah ya ba su soka gani saboda haka yadda su ka aiki su ma a wannan rana daga cikin barazan su ma ne idan a kina sa hijabi kina tabbata sunnar hijabi har a ran da ake biki kada ke yake ake wannan hijabi duk abin da za a yi a yi hijabi in akwai abin da hijabi zai hana to ke wance ne ya kamata a fasa ba hijabin za a fasa da kuma wata matsalar da ake waɗannan adan aljanun wannan duk yawanci amma da za a ga adan aljanu ake yi su ni ne jiya ma ke ƙara mun bayani a yawan sharaɗin sa in aka yi ba a kallo ba a azahar ba a la'azar ba a magariba ba a isha'i ba a sallah da sallar an yi aure kafin a kwanta da miji sai wa gari bayan sallah su bani za ka yi sallah saboda wata adan aljanu kaga ƙarshen asara kenan ƙarshen lalacewa رجع الله يمسك على الفرق نعم نعم عفوا الله رجع الله يمسك على الفرق ما يشيرو شي daga wani guri kuma ran da suke ya kamata cewa Allah ba dauka shi sarki hukunci kuma abin da da yawa suka manta shine da yawa sun mutu a ranar auren su ran da ake bikin halar ne suka mutu an yi a kagwai har waki yayi waka ko kwana-kwanan na ayi sun fito kasayen kayan auren da ta mutu wata za a ɗaura masa aure an kasa aiki an yi ko aboci ko a azari za a gane da safar da za a ɗaura masa aure da ga wata a ɗaki kenan babu ranar da Allah bai ɗauka mu sannan kuma inda za ka kalli duniya ba abin da ba a yi da a masu wani a gidan giya wani a masallaci wani a kan mumbari wani yana yada labaran duniya duniya tana kallon sa sai a lokacin Allah ke ɗaukar ranshi to kenan tun da babu inda Allah bai daukar rai ya kamata duk inda za a ce a ce akwai tsoron Allah ita ce lana haiku makunta da haka ni har yanzu ne shawara ta samari da suke da buƙatar aure mata masu ƙoƙarin waɗanda addini babu laifi sai gani ina da buƙata idan an samu wacce take da buƙatar aure irin na suna da saurayi mai kwatanta addini da sai gani idan an samu ina da aure in an ga da ke da shi ku haɗu a haɗa ku an rike hanya kan ji gani da wahala kan yi da ke da wahala dole ne ya taho kin tuho za ku haɗu kuma komai yana da sababi ko babu laifi a haɗa wata in majalisar na faɗa ya jagoranci yadda za a yi zama sai mu gwada aure biyu ko uku na sunna za a ji daɗi a gidanku za a ji daɗi a gidansu a ajiye duk wata ƙarya da bija'a a yi abin da yake shi ne duni kuma har yanzu ina magana jiya din a kasar lauji an gaya mu akwai garin da har yanzu ba wai gama sakandare ba ko digiri kika yi su a garin ba su yadda ba auren ke wuce naira dubu ɗari kuma idan aka baki naira dubu ɗari a cikin za a ware wani abu da za a baki ba za ki rike a hannu su tsara a siyo miki ɗan kayan katako da kayan wannan kujerun a sai gidan kuji lafiya kalau ina so duk abin da Allah zai hore mu ba a baya hore yace wallahi za ga garin sun yi biki sun kare ba wanda za ka ga ya fita da shi har ya ci shi amma mukan zo da yawa su yi biki wala wani sai ya shekara yana biyan bashi yana zuba adashi yana biyan bashi yana zuba yana biyan kuɗin banki ba babu abin da ya zafi akan haka Allah ya samu dace assalamu alaikum dakta Allah ya kara lafiya tambaya ta ita ce ita ce ma mama ta ita ce ok mu mata kenan ita ce mu mata ya halatta mu bayyana karatu a wurin da ake bayyanawa wajibi ne mata su bayyana karatu a inda ake bayyanawa a cikin sallah sallah azhar ay sallar magriba da sallar isha'i da sallar asubahi inda maza suke bayyanawa wajibi ne mata su bayyana sai dai bayyana wasu ba irin wanda kowa zai ji bace a cikin masallaci za su daga ne su ji inda wani amanna a kusa da su yanzu abin da suke faɗa amma ba a ɗagawa ta yadda za a cika guri kowa ji aniyarsa sannan inda wanda ba muharramai a gurin ba ko da Allah ya more masa daɗin murya ko ba a so ka kaɗa murya da ya karatu da irin murya ta matan shi sai ka sassauta murya da ya karatu yadda zai kawo su mata karatu na sallah akwai murya wani malami yake cewa duk mata sun sani murya biyu gare su akwai murya da in suka yi kawai lafiya kalau kenan akwai mai da suka yi sako suke baka kuma dole sai ka karba ba yadda za su to ita din wannan aka ce ita ce kace akwai maza a gurin Allah shi ta Allah ta mu dare assalamu alaikum malam dan Allah tambaya idan liman yana karatu a bayyane mamu zai iya yin karatun fatiha a zuciyar shi a'a saurara kawai zai yi mu mutu wannan fatiha malam tambaya ta bi ban ta farkon batun malam tambaya ta biyu ya halatta muke karanta addu'ar buɗe sallah muna zaune ko muna tafiya kamar kamar addu'a ta biyu وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا ko ita dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ce yana bude ta ne a cikin sallah dan haka a cikin sallah ya kamata a bude har sai idan ka samu dalilin da yake in ana karantawa a karanta ana tafiya sannan ka karanta ta ana tafiya ittabi'u wala tattabi'u ku bi abin da aka ce ku yi kar ku kirkiri abin da ake ba ku yi shi ne bambancin dan sunna da dan bid'a shi dan sunna yana jira ya ji manzon Allah ya ce a yi sannan ne tunaninsa ya ce mai a yi ba a yi haka shine bambancin sunna da bid'a tambaya ta uku malam mu da muke ajiye kare a gidanmu domin gadi har mu mala'ikun rahama ba za su shigo ba wassalam ina maka fatan alkhairi kai ma ina maka fatan alkhairi eh duk wanda ya ajiye kare a gidansa an ce yana cinye kirabi guda na ladan shi duk garin Allah idan ya waye abin da yake ce kirabi guda dukkare ka san kera ne ko eh kwatankwacin girman wannan masallacin sauri na'am ai kaga mun san girman masallacin shi yasa da na bada misalin shi aka fi saurin ganewa ko abinda manzon Allah ya kwatanta kirabi shi da girman dutsen Uhud girman dutsen Uhud kuma aka ce kusan ya kusa girman garin da ko kilomita bakwai ko yana ji wannan masallaci in ka ajiye guda dubu wannan ji za su baka saman kilomita su faya ko ba su baka saman kilomita a tsawon shi to kaga in aka ce kare zai ci girman wannan masallacin kadai aikin da za ka yi cika wannan masallacin idan gari ya waye yana da wahala sai dai idan kullum za ka yi kokari ka je ka yi sallar gawa idan na kullum za ka yi sallar gawa to kana da kera da kare ya cinye ka sauran kuma ya kama a mizani eh amma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi istisna ya ce illa kalba sayyidin aw kalba zar'in aw kama qala sallallahu alaihi wa sallam amma banda karen da ake farauta da shi karen da aka samu aka rene shi aka mai training gogaggen malami ne malamin kare ne baya haushi a unguwa baya tsorata mata baya san da ya biyo ka in kana tafiya an masa wannan training duk abin da za ka unguwa ba ruwansa da ku amma idan kuna tafiya komai tsakar dare ko tsaka ta gita ya san ka gita in ta kama ba ce ya kama in ba ta kama ba ce ya banza da ita to wannan karen horarre idan kana zaune da shi ba ka da matsala ko kuma karen da aka ajiye shi saboda barayin dankali da barayin gona sai kayan abun amfanin ka ya zo kuma sai wani zo balle ma to akan ajiye kare a gona don ya yi gaji ya tsare amfanin gona saboda masu shigar dare to irin waɗannan karnukan aka ajiye su babu laifi to kaga idan za a je a gona dan da ya gani ko suka yi gadi ko an ajiye a gida dan gadi to shi ma wannan karan babu laifin komai a kan shi amma kawai dan nuna ƙasaita da isa barbarar turawa ne wani kala ce daban ka ɗauko ka kawo gidanka to wannan yana cinye muku tsira ce guda a gidan Allah ya tsakanin mu da irin wannan kare assalamu alaikum ana gafarta malam ya dace a karanta bismillah a bayyane ko a karanta tsakanin fatiha da sura a bayyane e a malikiya ana karantawa ne a goyi haka kuma muka karanta a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wajen karatun fatiha da sura da haka in ka zo karatun fatiha ana karantawa ne a goyi karatun sura ana karantawa ne sura kai tsaye ba tare da an bayyana bismillah ba kuma wallahu alam in ma dai ana karanta bismillah sura ya kwanta ma ma dai kyau da ba a karantawa a kuma goyi ake karantawa amma akwai mazhabin da suke karantawa a bayyana karara kamar makarantar umar afirka kuma za ka ji da manzon shi zai ga sallah yana zuwa zai maka a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin to wannan ta san daga wata mazhabar yasa ran haka za ku yi ta'awuzu kwarara sai in na ku ya karba sannan za ka ji ya fara maka da bismillahir rahmanir rahim da yake makarantar wani lokacin sai ka da a kusan wata ya ga limami kusan ashirin ko talatin su za su ja sallah ko da sallah limamin ta kusan daban ce wallahu ta'ala a'lam da haka kowa za ka ga irin abin da yake da akwai daga cikin albarka albarka da Allah wa makarantar ke za ku wuce kuɗi ɗaya ne ga mutan- mutane da yawa za ka ga al'adu da yawa za kuma ka gane a gurin ku akwai addini ko babu addini gwargwadon yadda kuka zauna da wannan mutanen Allah muku alhama ko bai muku ba na'am tunda tambaya ce ta baki mal abda ya riga ka na'am na'am na'am na'am na'am eh na'am eh na'am eh na'am ka kura masa dai darasu eh eh eh na'am to wallahu ta'ala alam kawai dai tambayar shine ya aka yi natsuwar ka har ta kai ka gane abin da wani yake karanta ba sana ka karantar da shi karatu a sallah shine babbar abin da yake faruwa kai dai idan tashwishin ya maka sai da kuma ka bashi a hankalin ka sai ka gane me yake faɗa wallahu ta'ala alam amma dai abin da yafi dacewa shine wani in yana sallar shi kana taka ba a mashi gyara a cikin taka ko da kuma aikin zai iri ɗaya da naka abin da ya dame ka kai taka sallar idan ka kare sai ka mai gyara sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan suna sallah wani kuskure ya faru ko suka ji wani abin da ya saba to suna yin gaggawa ne su yi da sallar su dan su samu damar da za su yi gyara ina ji Jabir ibn Abdullahi ne ko zai fatul Yamani na manta wani abu ya faru aka faɗi wata wata hawa sai yayi sauri ya ƙara sallar shi idan yana karewa a minti goma sai ya sauri ya kare ta cikin minti biyu sai ya ce a'a ba haka abin yake ba kaga sai da yi kokari ya kare sallar sannan kuma sai shigo da gyara a wannan guri babu laifi idan ka ji mutum ya kuskure kana yi da sallah sai ka gaya mashi abin da ake faɗa a cikin ruku'u ko cikin abin da ake faɗa a cikin ruku'u manzon Allah ya faɗi subhana rabbil azim subhana rabbil azim subhana rabbil azim kaga ko na da fahimta masa abinda manzon Allah ya fi faɗa sai ya gane cewa Allah ba nuna masa kake bai iya ba ko kuma kai mai gyara kake mashi in Allah ya taimaka wanda zai karba ne da girman kai sai ya karba in kuma da usulu mai kyau shi ya fito amma dai abin da ya dace kar a yi gyara a cikin sallah ina ji mai ahalari da yake tsaya wa man fataha ala ghairi imamihi batala salatu duk wanda ya budi ga wanda yake ba limamin shi bane to sallar shi ta bace haka na ahalari ya faɗa cikin sahawun shi wani yana karatu sai sabbi hisma rabbika ala ta kwace mashi kai kuma ka garanta fatiha ya kai yanko karatu daga daidai wannan gurin dan ya dauka ya ci gaba ai ya halatta a yanki karatu daga tsakiyar ko to amma kayan ka ne dan kawa wancan budi to sallaka kai ta baci ko kuma kana cikin karatunka sai ka ji wani ya bata karatu a can baya sai ka dan dakata ka dan danna maka post din zaka yi ka kuma koma kai gyara a kaje ka dawo kan taka to zaka ta baci saboda ka fita daga sallaka ka shiga cikin sallar wani sallah ta baci abin da ya faru a baya insha Allah ba wata matsala a kan shi amma dai abin da nake faɗa ga ɗan uwa shine in kana sallar ka sallar ka ta dame ka idan abin da wani ya har ya kai ya ja hankalin da ka san me yayi wannan insaniya ce ta dan adam amma ba ka da aiki a cikin abin da zai yi na sallah sai dai idan ka tsara inda gurgun da siha sai a bai da siha ko a bai shawara wallahu ta'ala a'lam Allah ya samu dace na'am na'am na'am na'am malam ya sake fada mana na biyu a cikin hadisin da muka wuce idan ɗayan ku yana karatu a sallah kar ya bayyana wa ɗan uwan shi karatu mu mun kashi ne saboda karatu a cikin sallah ta koyi wani sallaci na wani to kuma daga cikin matsalolin da suke faruwa ne idan an zo cikar sallah akwai wanda Allah ya taimake su suna zuwa islamiyya da sun kabbarta sallah ya kaji sosai suna rangada hadda tun karfi cikin masallacin kowa ya san me suke karantawa wannan baya dacewa gaskiya lokacin da mutum yake cikin sallah zaka ji wala wani lokacin har sai ka hakura yayi ruku'u sannan kai na karatun zai zo lafiya to sai barka wallahi da ka fara yaka bi kasar ke da ka fara yaka dole kana da bukatar ka mai hakuri ya kare tukunna sannan da kai kaga an akwai cutarwa to idan kana ciko sallah abin da yafi dacewa shine kar kowa a masallacin ya san me kake karantawa in ba wanda yake manne da kai ba kuma shi ma ya saura shine abin da ake da bukata duk da bayyanawa ce amma bayyanawa da kai ba ka san me kake faɗa shine babban abin da ake da bukata gyara ne da Allah ya kamata ya kowa mu kiyaye na ji wani magana a ba sai mu rufe da shi ko wa alaikum assalam na'am na'am shi yana magana na'am da haka na'am a sallah a iya karanta ko a iya karanta qur'ani da riwayar hafs da wajh wallahu alam abinda na ga ya fi dacewa shine kowace sallah a mata kira'a ta daban idan ka fara kar sallar isha'i da kira'a ta hafs to ka kare da hafs in ka fara da wajhi ka fara da ka kare da wajhi in hafsu duri ce ko sufi ko umbul ko ko ibn zakwan ko wani ne duk wanda ka dauka ka kare kira'a ta da shi shi in ba haka ba to in ka dauko wata riwayar kuma ka sake da wata to a gurin kowa barna ce a gurin mai hafsu wacan kira raka ta farko da kai duka barna ce a gurin mai wajen kira'ar duka abin da ka karanta a ta biyu barna ce da haka abin da ya fi dacewa babu laifi ka ɗauki kira'a ko ce wanda Allah ya yi nan musu yana yin maliki yau mai din yana maliki yau mai din to amma idan ya yi maliki yau mai din a wannan sallar to duka maliki yau mai din zai da haka to ka ga kira'a a fuskar ne maliki a maliki yawmi din wani maliki yawmi din hafs da haka kenan abin da ya dace kowace sallah a mata kira'a ta daban ko kuma ka ware kwanaki wannan kwanaki kira'a hafs in ka ji wani shi kowa ya san wani shi kake in ka ji a sama ne kowa ya san ka ba kake wani ne abin da ya dace wallahu ta'ala a Allah ya san malam da ana ce mu rike da wannan to amma mu rike da kai na eh kamar kare na gadi shi dama gadin ya kamata ya zama ko aiki shi lokacin da ba a buƙatar gadi za a ga yawanci killace na su suke a rufe shi shi kansa ya san lokacin aikin sa ba zai fara ba sai sha biyun dare ya yi ko sha ɗayan dare in lokacin ya yi ba a saka da kansa zai dame ku yan gidan ya kun gane ba kun yi kuskure ko ba kun shi saboda haka aka karantar da shi kuma idan asuba ta yi ku koma masallaci za a ga lokacin shi kuma ya san aikinsa ya tsare to zai dawo gurin da ake ɗaure shi sai ya shiga a kulle shi in kuma da suke yi na haya ne to za a ga in kuma lokacin ya za su zo su saka muku shi a cikin gida gari yana wayewa kan ku fito za su zo su ɗauke ta su tafi da shi wannan ne ya kamata kada ka ɗauki kare dan gaji kuma ya addabi mutanen unguwa wannan akwai zalunci a ciki yana taɓa zuwa wani gida zai kirawo magini da aka subahi ban san da kare ba sai da bai kara wallahi ba komai a hannuna kuma haka ya taso da kuma da gaske sai da na kwalla mai gidan kira da ƙarfi wallahi kaga akwai razanawa akwai cutarwa wala da nake wannan labari ya ce to ai dan ma ba ɗayan bane yi ɗayan san ɗai kaga kaga akwai cutarwa a cikin dan kana da kare kuma ka san ya fara zama kuma nan kare kar ka bani ko al'umma ya addabu al'umma sai a kai shi a cikin da shi lokacin da ake da buƙatar gadin da kai idan gadin ya kare da a da kai shi wallahi ta'ala alam alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in